الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه ومن والاه أما بعد bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da sasalati ga Annabi alaihi salatu wassalam yawa musulmai barkanmu da sake saduwa a karatun littafin ikhtisar ulumul hadith na al-hafiz ibn kathir rahimahullah wanda wannan shine darasinmu na hudu insha Allah idan ba manta ba muna shayi na 35 wanda mun tattauna matsalar farkon wanda ya fara tattara hadisai ingantattu farkon wanda ya fara tattauna hadisai da suke ingantattu sannan kuma mala ya muna bayani game da daga cikin littattafan nan guda biyu sahihul bukhari da sahihu muslim wanne ne ya yi inganci da kuma sharuɗan bukhari da matsala ta sharuɗan muslim sai mala ce to min hahuna daga wannan wurin ne wani wuri na matsalar sharaɗin bukhari baya rawaito hadisin mutum sai ya tabbatar da bayan sun yi zamani ɗaya da malamin sai ya tabbatar da sun haɗu sai ya tabbatar da cewa sun haɗu muslim kuma sai ya ce in dai mutumin adili ne ba a san shi da tadlisi ba sannan kuma sun yi zamani ɗaya sannan kuma akwai yiwuwar su haɗu to kawai zai karɓi riwaya to saboda wannan bambancin da ke tsakanin sharaɗin bukhari da sharaɗi na imam muslim wa min haguna to daga nan ne yanfasilu lakan niza'u wannan jayayyar da aka yi ta bukhari yayi ko muslim yayi yanfasilu lakan niza' jayayyar za ta rabu biyu a wajenka wato za ta ƙare za a rara jayayya za ta zamanto ta rabu gardamar ta ƙare a fitar jihil buhari ala muslim a wajen rinjayar da buhari a kan muslim tun da kasancewa buhari sharaɗin shi shi ne mai ko da mutum amintacce ne bai tadlisi sai ya tabbatar da cewa kai hawanan nan ya haɗu da wane da ya riwaya da gare shi shi kuma muslim sai ce inda ba mudallisi ba ne zamaninsu ɗaya akwai yiwuwar su haɗu wannan ya isa to wannan zai sa karin shayar da cewa kenan buhari ya inganci sama da sama da musulun shi da wanda malin yesu ce kama huwa ƙaunu aljumhu kama yadda daman wannan ita ce maganar mafi yawan malamai mafi yawan malamai abinda suke cewa buhari ya yi inganci sama da muslim bukhari ya inganci sama da muslim dukkan su sahihai ne amma ana magana ta bangaren me wanne inganci yace wannan magana wadda ita ce ta maganar maganar mafi yawan malamai khilafan li abi ali an-naisaburi shaykh al-hakim wannan sabanin maganar malamin al-imam al-hakim wanda shine abu ali an-naisaburi annai saburi ne yana ganin akwai wani kuskure a wajen abin nan naku haka yake duka nuskarku annai annai sayaburi fayi ya ce wa fa'ifatun wa fa'ifatin da saɓanin abin da wani kaso yake a kai min ulama'il maghrib na malaman ƙasar maghrib malaman ƙasar maghrib shi ne malaman wanda suke yamma magariba ke tsayin su an samu waɗansu daga cikinsu su yi waɗansu maganganu da ke nuna zahiransu kamar dai bukhari bai yi muslim inganci ba shi yasa mala yake wannan magana ne an zanci wannan kamar yanzu nan annai saburi ne a wajenka na kuma annai saburi ne tsayin barin dubu wannan nuska waɗannan annusakun tijariya shi ne matsalarsu na 'yan kasuwannan wanda wani lokaci su ta wasa da littafai ba su baiwa malamai su yi ta haƙiƙi da sauransu saboda ba su san kashin kuɗi yadda ka san mai gonjo ne duk yawan ribar da yake samu ya yi son dai kar a yi ƙasa fayi annai saburi yau hatta shi a nan ƙasa ma cikin taliki ne kama gada ibrahim sala haka ya kawo abu abdullahi abu ali din ne yake maganar shi ga ta ibn salah ya nakalto yake cewa ma tahta adimis sama'i kitabun asahhu min kitabi muslim ibn al-hajjaj yace a karkashin sararin samaniyan nan babu wani littafin da yi littafin sahihi muslim inganci an fahimta to da wannan sai wadansu malamai suka fahimci kamar yana cewa kiran bukhari bai yi muslim inganci ba sai dai a yi in ma za a yi magana sai dai a magana kan daidai wa daida ba ta ɓangaren inganci muslim bai yi bukhari inganci ba bukhari kun bai yi shi inganci ba ita ce tashi matsala wa ta'ifatin min ulama il maghrib da wani kaso daga cikin malaman maghrib yan adam duk inda suka taru musamman ya kace maka ilmanta ba maki akan samu su samu bambancin ra'ayi cikin wadansu mas'aloli amma abin da abin lura shi ne wanne ne ƙarfe hujjoji da haka abin da malamai suke a kai har a wannan zamanin shi ne bukhari ya yi inganci sama da sama da musulun thumma ce sannan bayan wannan innal bukhari wa musliman lam yaltazima bi ikhraj jami'i ma yasih ma yuhkamu bi sihhatihi min al bayan wannan mas'alar kasan da cewa da bukhari da muslim lam yaltazima su biyu din nan ba su lazimta ma kansu ba ba su dora ma kansu ba bi ikhraji jami'i su ce za su kawo su rawaito dukkan abinda yuhkamu bi sihhatihi min al-ahadith duk abinda ake hukunta cewa ya inganta cikin hadisai ma'ana ba duk hadisai ingantattu daga annabi suka zuba a littafin su ba dan wani zai zuwa misali ya ce wa to yanzu bukhari da muslim din nan idan na same su sun ishe ni kenan na gama sanin hadisa annabi gaba daya to shi ne sai malai yake ce ma shi bukari bai ma daukan makan shi wannan alwashi ba muslim ma bai dauka makan shi wannan aikin ba su da kansu ba su lazimta ma kansu cewa duk abin da ya inganta na hadisai sai sun kawo ba hatta hadisan da ingantattu ne sun san su su da kansu an fahimci wannan dan misali imamu al-bukhari da kanshi yake cewa bayan wata a cikin wata magana shi bai tsawo yake cewa wa taraktu min as-sihahi li malaliku yace a cikin wannan littafin nawa ban kawo abinda bai inganta ba duk abinda na kawo ya inganta kuma na bar hadisai ingantattu dewa ban kawo su ba dan jin tsoron kosawa ya zama to littafin yayi girma ta yadda mutane za su gaji wajen karatu ko su sun kosa kenan kaga wannan shi da kai shi yana nuna cewa ne ba dukkan hadisan da ya sani ingantattu bai kawo a'a ya tsamo ne ya dan takaito shi yasa ai muka ce a cikin sunan littafin bukhari ma akwai ishara zuwa ga wannan tunda yace mai al-mus al-jami' al-musnad as-sahih al-mukhtasar me ya al-mukhtasar takaitacce kenan hatta bukhari ba duk hadisan da ya san sun inganta bane ka sahih al-bukhari a'a a cikin ingantattun ne ya zabo mafi inganci sai zuba su a littafi shi kuma muslim cewa yake walaisa kullu shay'in indi sahihun wada'tuhu hahuna wannan ba cikin littafi kuma ina karanta da cikin manzon shi ne muslim yake cewa ba duk abin da ya inganta a wajen shi bane ya kawo a littafi shi yana kun wannan me yake nunawa muslim da kanshi ya tabbatar da akwai hadisai ingantattu da ya sani wanda bai kawo ba a littafin shi dan shi da kashi sunan littafin shi ma na nuna cewa ba duk hadisai gantattu ya kawo ba al-musnad as-sahih al-mukhtasar min as-sunan al-musnad as-sahih al-mukhtasar shine mai takaitacce to shi yasa nan malai yake maka wannan ishara cewa bukhari da muslim ba su lazimta ma kansu ba cewa duk abin da za su ka ya inganta eh, duk abin da ya inganta za su kawo sai ya ce fa innahuma yana daga cikin dalilan da ke ƙara tabbatar maka da cewa ba duk abin da suka sani da ya inganta suka kawo ba don su biyu din nan da bukhari da muslim gaba ɗayansu kad sahaha ahadisa laysat fi kitabihim an same su a waɗansu wurare sun ingantar da waɗansu hadisan da ba su cikin littafinsu kamar yanzu muslim yana da littafin at-tamyiz misali za ga yana ingantar da hadisai a cikin wanda babu su a cikin sahihu muslim haka bukhari yana ingantar da hadisan da a cikin waɗansu littafan shi wanda babu su a cikin sahihul bukhari sai ya ce kama yan ƙulu tirmidhi wa ghayruhu an al-bukhari tashiha ahadith laysat indahu kamar yadda yanqulu tirmidhi kamar yadda zaga tirmidhi ya nakalto wa ghayruhu da waɗansu malaman da ba tirmidhi zaga suna nakaltowa anil bukhari daga al-imamul bukhari tashiha ahadisa sukan nakalto gashi ya ingantar da waɗansu hadisan da laisa ta inda babu su a cikin littafin shi sahihul bukhari ne ai mun gayi a cikin karatun shama'ilul muhammadiyya cewa al-imamu tirmidhi ya ɗalibi ne daga cikin ɗaliban imamul bukhari kuma yana da littafi al-ilal al-kabir a cikin al-ilal al-kabir din nan za ga yakan kawo hadisi in ya gama ka hadisi ya ce wasu altu muhammad ibn isma'il na tambayi malami na muhammad ibn isma'il al-bukhari game da wannan hadisi sai ya ce la yasif wannan hadisin bai inganta ba ko ya ce wannan hadisi hasan ko ya ce wannan hadisi sahihi ne ya inganta to kaga ashe ingantar da ya waɗansu hadisai na daban wanda babu su a cikin littafin shi wannan yana tabbatar da cewa ba wai manuhar bukhari ko manuhar muslim bane dukka abin da ya inganta kawai za su kawo bal fi sunani wa gairiha za ka samu hadisan nan babu su a bukhari babu su a muslim amma bal fi sunani wa gairiha za ka same su cikin littafan sunan kamar misali sai ka samu hadisi ne ingantacce amma yana cikin sunan abi dawud kun babu shi a bukhari ko cikin sunan tirmidhi ko cikin sunan an-nasa'i ko cikin sunan ibn majah ko cikin waɗansu sunan da ba wannan ba kamar sunan sa'id ibn mansur misali ko kuma sunan darimi misali ko musnad darim wanda kaga wannan bai kore a ce tunda babu su a bukhari to ba su inganta ba wa gairi hada wadansu littafan da ba sunan ba kamar al-masadid kamar al-ajza da abin da ya kama da to yanzu nan dalilai da muka samu da ke nuna bukhari da muslim ba su gama kawo hadisai ingantattu gaba ɗaya ba dalilai guda uku a dai yanzu dalilai uku muka kawo dalilin na farko su da kansu sun gayi cewa ba duk abin da suka sani da ya inganta ba suka kawo waɗannan littafai dalili na farko kenan dalili na biyu sunayen da suka sanya ma littafan su guda biyu sahihul bukhari sunan da bukhari ya same sahihul muslim sunan da muslim ya same kowanne daga cikin su a cikin sunan ya gayi cewa littafin al-mukhtasar ne takaitacce ne ya aka ce na takaita duk wanda kace yana bayani ce na takaita to yana da abin da bai kawo ba amma bai sun ya tsawaita ne ya dan tattakaita ya kawo wannan abu na biyu kenan abu na uku shine su da kansu an yi su cikin waɗansu littafan na daban da ba bukharin da muslim ba sun ingantar da waɗansu hadisi wannan na uku kenan to in muka ƙara na hudu wanda ya ce balfi sunani wa gairiha in ka je kuma cikin littafan da ba nasu ba kamar sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan ibn majah da musnad imam ahmad musnad dari musnad tayalisi da sauran kutubus sunna sahih ibn khuzaimah sahih ibn sahih ibn hibban da sauransu zaka isko wadansu hadisi da sun inganta ko babu su bukhari da muslim kiran duk waɗannan hujjoji ne da ke tabbatar da cewa eh akwai hadisi da suka inganta wanda babu su bukhari da muslim kai ai hasuli ma duk duniya ba mai ebo kirshi ya ce shi duk hadisan annabi ya san su ko akwai duk bincikenka shi yasa al-imamu shafi'i rahimahullah yake cewa babu wani mutum a duniya sai ka samu akwai sunnonin annabi suka buɗe daga gare shi inda akwai wanda zai sanin sunnonin annabi gaba daya sallallahu alaihi wasallama to da abubakar ya yi cancantar wannan sama da kowa tunda tara ka haro da'awar har annabi ya rasu ana tare wa ba wanda yake dab da annabi da kusa da shi kuma kamar abubakar sannan kuma da umar ya cancanci haka shi ma amma sai ga umar abu musa lashari ya zo ya yi sallama ya nemi izini so ku ba karɓa ba sai ya juya baya ta yi ya ce mutane kai ba sautin abu abu musa lashari ba aka ce eh shi ne ya rego kai lahiya ka koma ya ce to annabi ya ce an nemi izini so ku ba ba ka baka koma ya ce annabi ya ga haka ce eh ya ce a sai kaka da biyu saboda umar yana mamaki a ce irin wannan hadisi bai san shi ba ya kai wannan irin wannan hadisi bai san shi ba shi ne sai abu musa al'ashari ya zo a wani majalisi da mutanen madina ke zaune ya ce jama'a ku taya da na samu aiki umar na gaya hadisi ya ce in banka hujja ba zan gane kure na me ya hadisin hadisin neman izini so ce a wannan ko yaran madina sai su ba da izini sai su ba da shaidu kan wannan ina abu sa'id al-khudri ya ce tashi ya kawai ta shaidu kafin ku wannan abu ne wanda ana ma mu'amalantar shi yau da gobe to da haka idan ka zo kana karatu a lokacin khalifancin abubakar sai ga ga hadisi an gaya amma abubakar bai san shi ba a khalifancin umar sai ya zo a ce ga wani hukuncin da umar bai san shi ba kuma akwai hadisi a kai to ballantana sauran malamai da suka zo a bayansu da haka sai dai ka yi iyakacin ƙoƙarinka ka karanta abin da ka karanta waɗansu littattafan hadisin da ma malamai suka rubuta waɗansu su walalama haka mutu ba gansu ba waɗansu su kuma ba a buga su ma ne sai bayan rasu yanzu akwai littattafan musulunci abinda aka buga ba ni tsammanin ya kai abin da ba buga ba wanda ta musulunci yawa gare su sai malaika wata matsala mai biyu wanda ya ce adadin mafi sahihai ne minar hadith adadin abin da yake cikin buhari da muslim na yawan hadisai kahin mu karanta bakin da malam zai kawa hadisan da buhari da muslim ke kawa salo biyu suke musu akwai inda za ga sun kawo hadisi ba su maimaita shi misali ko ko hadisi ɗaya ne amma a yi ta maimaita shi a yi ta maimaita shi a yi ta maimaita shi to kaga idan ka zo lisahin hadisan in ka ce duk inda bukhari ya ka hadisi ya maimaita shi kai ma sai ka ƙara ƙilga shi to kaga adadin zai yi yawa sama da in aka zo aka cire waɗanda ya maimaita haka muslim in ya ka hadisai in ka zo ka hada da dukkan maimaidin da yi adadin zai kawo in ka cire waɗanda ya maimaita ka bar lisahin yadda yake za ga adadin ya rage kala ibn salahi malam ibn salahi yana cewa fa jami'u ma fil bukhari idan ka ka kididdiga ka lisa duk abin da ke cikin sahihul bukhari bil mukarrab hatta hadisan da yake maimaitawa dukkan su zaka same su sab'atu alaf hadis hadisai dubu bakwai wa mai atani wa hamsatun wa sab'una hadisan da hadisai ɗari biyu da saba'in da biyar kenan sai zamanto an samu dubu bakwai da ɗari biyu da saba'in da biyar wannan ƙididdigar da ibn salah ya bayar kenan wa bi gairi takararin in kuma ka cire hadisan da ya maimaitawa sai ka samu arba'atu alaf arba'atu alaf hadisai dubu hudu kenan hadisai dubu hudu kenan sai yace wa jami'u ma fi sahihi muslimin dukkan abin da yake cikin sahihi muslim na hadisai bila takra ba tare da maimai ba nahwu arba'ati alaf kusa hadisai ne eh dubu dubu hudu an fahimci wannan to ku dubi lamba ta ɗaya da yasa mala ahmad shakir sai yace allazi harrarahu al-hafiz ibn hajr kididdigar da babban malami ibn hajar al-asqalani ya rairaye ya tace ta fi muqaddimati fath al-bari a muqaddimar littafin shi fath al-bari hadith sari kenan anna iddata ma fi al-bukhari cewa jimillar abin da ke cikin bukhari min almutunil mausulati bila takra daga cikin matani matani na hadisan da bukhari ya kawo bila takrarin ba tare da kuma ya maimaita su ba zaka samu dubu nawa a dubu biyu da ɗari shida da biyu dubu biyu da ɗari shida da biyu wa minal mutunil mu'allaqatil marfu'a in kuma ka ɗauko matunna wanda yake kawo matsayin mu'allaka wanda wato a matsayin hadisai mu'allakai a hadisul mu'allakai ya gabata ko wanda kuma duk da mu'allakai ne almarfu'a wanda an jingina su ne ga annabi hadisul marfu to shi kuma zaka samu hadisi 159 da haka sai ce fa majmu'u zalika jimillar waɗannan in ka hada su shine zai baka 2761 sai ce wa anna iddata a hadithihi bil mukarrar adadin hadisai na ainihin Bukhari in an hada da wanda yake maimaitawa wa bima fihi da ma abun da yake ka cikin Bukhari min at-ta'liqat na hadisai wanda suke mu'allakai wal mutaba'at da kuma ma mutaba'at kin da yake kawo wa ikhtilafin riwayat da ma sabanin riwayoyin za ka samu hadisai dubu tara ne da tamanin da biyu sai ce wa haza gairu ma fihi amma wannan banda abin da ke cikin shi ma minal mawqufi ala sahaba banda mawqufai zuwa ga sahabbai kamar maganganun sahabbai da ayyukansu banda su cikin kididdigar na annabi kawai ake magana wa qawalit tabi'ina banda kuma maganganun tabi'ai to kaga wannan kididdiga ta ibnu hajar ke rahmatullahi alaihi wanda yana ɗaya daga cikin mutanen da suka san sahihul bukhari sosan gaske to in kun dubi lamba ta biyu sai ce qala al-iraqi imam al-imam al-iraqi yana cewa wa huwa bil mukarrar yazidu ala iddati kitab al-bukhari wannan yana magana kan muslim ke yace in an hada da hadisan da muslim ke maimaitawa adadin hadisan na karuwa akan yawa da adadin hadisan bukhari saboda me likasarati turuqihi saboda yawan hanyoyin isnadan da yake kawo kun fahimta at-turuq sune al-asanid din yawan isnadai da yake kawo qala yace wa qad ra'aytu an abil fadl ahmad ibn salama annahu 12000 hadith yace yaga cewa an nakalto daga ahmad ibn salama yaga cewa hadisan da ke cikin muslim hadisi ne 10000 in an hada da al-mukarrar kenan wanda ake maimaitawa an fahimci wannan matsalar to ga kai ma duk in ka ji har yanzu baka gamsu da kididdigar kowa ba to kai ma sai ka yi kididdiga ta kanka sai muka da me za ka yi bayan wannan sai ma ce az-ziyadatu ala sahihayn to nan zai yi magana kan matsalar da mun ciyo rabinta a baya ƙarin hadisai wanda suka inganta akan Bukhari da Muslim. Waƙad ƙala alhafizu Abu Abdullah, babban maharracin nan da ake kira Abu Abdullahi, wanda shi ne Muhammad ibn Yaqub ibn al-Akhram, rahimahullah, yake cewa, Kallama ya hutul Bukhariya wa Musliman min al-ahadisu sahih. Yakan yi ƙaramci wato ba su da yawa, ababen da suka kuɓuce ma Bukhari da muslim na hadisai ingantattu wato yana so ya ce akwai hadisan da suka kubuce musu amma ba masu yawa an fahimta to shi ita ma wannan maganar ta ibn al-akhram malamai sai suka tattauna ta suka ce in yana nuhin hadisan annabi gaba daya suka ce wannan maganar tashi babu shakku kuskure an fahimta amma in yana nuhin a cikin mafi ingantattu in ka zube hadisai ingantattu to cikin ingantattu mafi inganci su ne buhari ya samu musulun ya samu to a cikin mafi inganci din 'yan kaɗan ne ba su kawo ba ba cikin ingantattu ba cikin mafi inganci haka waɗansu ka fassara maganar shi shi yasa ya ce wa ƙarna kashe hu ibn salah fi zalika mala ibn salah ya tattauna ya yi munakasha da ibn salah game da wannan magana ya ce fa innal hakima qad istadraka alaihi ma أحاديث أحاديث قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة yace dan al-Imam al-Hakim ya riskar akan Bukhari da Muslim ahadith kathira hadisan da suke masu yawa me ya hawo al-Imam al-Hakim Abu Abdullah rahimahullah aikin da ya shine da ya kalli Bukhari ya kalli Muslim yace kai mutanen na akwai hadisai da yawa wanda sun inganta ba ma inganta ba kai sun cika ma sharuɗansu wanda ya kamata a ce su kawo in ba su kawo su ba to yanzu kaga tun daga tashin farko al'imamul hakim shi da su sun yi haka ko ba ya gaba tun daga na an rabu don su da kansu ba cewa suke duk abin da ya inganta za su kawo ba mun karanta wannan baya su da kansu sun gai cewa abin da ba su kawo ba akwai mai yawa wanda ya inganta wanda me saboda suna jin tsoron kada littafin ya yi tsawo ko kuma an samu sun ingantar matsalar da muka karanta a baya to kaga in zo in rubuta littafi in ce akwai wanda bai inganta ba da yawa wanda ban kawo ba a na ruhe magana ke to shi kai sai ka zaburo ka ce a akwai hadisan da ya kamata ni in kawo su a littafi na ban kawo su me yasa ban kawo su ba da haka hadisan nan ga su to shi ne abinda alhakim ya yi bukhari da muslim shi yasa yake istidrak me istidrak shine mutun yayi abu ya rabo ya baro ragowa sai ka zo ka riskar mai da su ka ce wani ya bar kaza nan a shigar da kaza nan ya baro kaza nan a sa kaza to shine abinda al-imam al-hakim ya musu to kuma kaga hadisan da ya kawo hadisai ne masu yawa a hadisai ne wanda suke masu yawa to shi yasa aka tattauna maganar shi al-akhram ibn al-akhram da yake cewa abinda basu kawo suna da yawa sai malai ya ci gaba da cewa wa in kana fi ba'dha maqal ko da yake shi al-hakim hadisan nan da ya kawo masu yawa ya ci gyaran bukhari da muslim akan su ko ya riskar da su ga bukhari da muslim yace a waɗansu hadisan akwai masu rauni fi ba'du ya maqal cikin su akwai inda akwai abin cewa a kansu illa annahu sai dai yasfulahu shay'un kaseer ababe da yawa zai tsira daga cikin su kamar yana so ya ce maka mun wayarda ba duk abin da imamul hakim ya kawo yace sun cika sharuɗan bukhari da muslim ne sun cika sharuɗan ba akwai waɗansu hadisan da ka da ba su da inganci amma duk da haka akwai da yawa kuma da za su tsira wanda sun inganta za a ce sun cika sharuɗin bukari da muslim ne sai ya ce ƙultu wa kenan a ibn kafi ya ce fi haza na baro ya ce kai wannan maganar ma akwai abin duba a kanta ya ce fa'in na huyul zimu huma bi ikiraji a haditha latar zamu huma don shi imamul hakim a cikin al-mustadrak zai ɗauko hadisi ya lizimta Bukhari don mi Bukhari bai kawo wannan ba ko don mi Muslim bai kawo ba alhali bai zama dole ba su kawo hadisi saboda mi bai zama dole su kawo shi ba le da'fi ruwatiha saboda hadisan ma waɗansu marwaitan su masu rauni to kaga Bukhari sharadin shi ne me wanda bai rauni yake ka ba to kaga sai ka dauko mai rauni kace to ai ya kamata ya kashi to ai mai rauni ne kuma ka lazimta mai abinda mai ba lazimi ba lidhafi ruwatiha indahuma yakan kawo waɗansu mazajen da a wajen bukhari da a wajen muslim waɗannan mazajen hadisansu masu rauni su din masu rauni ne to kuma sai ya ɗauko hadisan sai ce sai ya ɗora a bukhari ce ai ya kamata ka kawo wannan muslim kuma ya kamata ka kawo wannan aw li ta'lilihi ma zalika ko kuma dan sun illantar da waɗannan hadisan da akwai hadisan da za ga zahirin su kamar sun inganta amma ko sai ka isko hadisan ba su inganta ba ba ya ce wallahu a'lamu Allah shi ne mafi sai to a nan gaskiya magana kan mustadrakul hakim magana ce mai yiwuwa amma imamul hakim ne ya faru gare shi idan mutum ya karanta at-tankif lima fi ta'nibil kautsari min al-abatil na Abdurrahman al-Muallim ya ga ababe guda biyar game da littafin mustadrakul hakim kahin shi su ibn hajar da waɗansu malamai sun yi neman ba imamul hakim uzuri saboda babu ko shakku don shi hakim a karan kanshi mutum ne abintacce sannan hakim a karan kanshi malamin hadisi kuma gogagge to amma kuma sai aka samu a littafin shi abinda ba yi san baki ba shi ne za ga wani mutumin da shi da kai zai cewa wane yana da rauni ba a karɓar hadisin shi kuma sai ya zo ya kawo shi cikin al-mustadrak mustadrak din nan kamar cin gyaran bukhari da muslim ne ake ta bangaren sun rago hadisai wanda ya kamata su kawo to kuma sai ya dauko shi wannan mutumin wanda shi ya gai cewa ba amintacce bane ya kawo hadisan shi ce ya inganta ko bukhari ya kamata ya kawo shi an fahimta to daga cikin ababen da malamai ke kawo sukan ce imamul hakim na daidai na daga cikin abin da ya hargitsa shi wajen ya yawaita kawo hadisan har ya kai da ya samu sakaci a zamanin shi an samu mutanen da ke sukar cewa hadisan annabi duka yan karan ne ba su da yawa an fahimci wannan to duk lokacin da ake cewa abu kaza bai da yawa kai kuma kana son ka nuna yana da yawa to ba mamaki a sami ka tsallake iyaka wani lokaci wannan yana da cewa suka faru ga al-Imam al-Hakim sannan shi karanka shi lokacin da ya rubuta al-Mustadrak ne a ƙarshe ƙarshen rayuwar shi bayan tsuwa ya zo an samu rauni wani lokaci har da tana iya samun matsala wani lokaci akwai mantuwa irin karshe-karshen rayuwar shi din nan kuma kai ka ce kamar ya hango mutuwar shi ne a kusa shi yasa yake ta kokarin abin da yake bari ya gogawar bari ya gogawar ida shi to irin wannan aiki babu ko shi kwana ya samu matsala ciki an fahimta shi yasa in ka ɗauki littafin a kwarkwarkon shi za ga ingancin hadisan da tacewarsu ba ɗaya yake da ƙarshe-ƙarshen ba an fahimci wannan sannan al'u'allimi yake cewa duk wannan magana da ake ta kan alhakimu ya ce duk maganar nan ta kai ta ƙare ne ce a iyakacin sanin shi da binciken shi kan littafin al-mustadrak kawai banda sauran littafin shi tasahuli da ake cewa imamul hakim yana da tasahuli yana da sassauci yana da sakaci wanda ana magana ne kan al-mustadrak banda sauran banda sauran littafin shi shi kama al-mustadrak in ka ji maganganun malamai akan shi game da sakancin shi akai wannan maganganun suna da yawa irin su al-imamu zahabi don al-imamu zahabi sai da ya bibiya al-mustadrak ya aiki akan shi bayan wani wurin ya ce yadda hakim ya gani haka wani wurin ya ce anan hakim ya yi kuskure shi ne zaka sun ce rawahul hakim wa sahahu su ce wa wafaqahu zahabi zahabi ya dace da shi kenan shi yasa zaka samu maganar su Sheikh islam su Ibn al-Qayyim su Imam zahabi su Imam nawawi da sauran malaman hadisi hatta irin su Muhammad Nasiruddin al-Albani wanda waɗansu sun ka karanta banganinsu ba za ka kama hukuncin gaba ɗaya da suke mai mamu alhakim kamar yanzu magana albani a cikin silsila cewa yake duk wanda ya goge a ilimin hadisi ya san da hakim ba a lura da shi a bangaren tasiri da tazhiri ce musamman ma in ya saba wa malamai an fahimci wannan amma shi almuallimi cewa yake mai wannan maganar da ake ana tattauna da cikin almustadrak haka imamu zabi maganganun da cikin mizanul i'tidal za ga cewa mai yana magana ne kan al-mustadrak da sauran malami haka uzurin da muka ce ibnu hajar ya bashi in ka karanta lisanul mizan misali duk za ka ga wadannan magana da haka magana kan al-mustadrak ne wata magana ce bai mai hawaji na dan tsaya na yi ta ne saboda kasan duniyar da ake ciki haka ne kamata a ce ana karatu komai ya ka zo sai an an tsefe shi da kyau ta yadda durar da ka gama karatun kai ma ka fara karantarwa to sai ya zamanto lahiya ne wannan shi ne ilimi amma na ɗan karatun da ake sama-sama a wuce shi ya sai a zuwa ita karanta muku hadisai da ibe daga baya wannan ya tuno min da wani malami wanda ya zauna a garin su ya karantar da ilimin hadisi sosai musamman a shekaru ne da suka juma a baya irin shekarun nan talatin a baya kaga sun ɗauki irin shekaru talatin yan wasan turmi ne a galibin su talatin ishirin da makamantansu to sai zaman to a garin ilimin hadisi ya karbu to cikin gari kuma ba ta yi wace rudda ɗaliban ka wuri guda suke sallah tare da kai to shi ne da wani ɗalibin ya je ya ji hudu ba liman na son kowa sai ya tare bakin kohon liman ce malam ka karanta hadisi ga za bai inganta ba hadisi ga za ma bai inganta ba hadisi ga za ma bai inganta da suka ce to duk ya biya lalata ya ce ya koya musu rashin kunya duk girman malami sun gara masu ce hadisi shi bai inganta ba to ai ba nan bane gizo ke saka ya kamata in an ce abin da ka ka bai inganta in kayi musu to kai magana ne a ilimance shi yasa ɗan facebook ɗin nan suke bani tausayi wallahi musamman masu magana da yaran hausa wai mutum zai yi bayani wai in ba gamsu da bayanin shi kawai sai ka mutu ya zo rubuta wai wawa kawai yanzu da kai da shi wane ne wawa a ko wani ya zo ce uwaka wai shi amsa shi kenan wani zai ce dan iska kawai yanzu mi kuke tsammani ga al'ummar da ke zagin malamai zagi wani irin hankali ne ga mutane idan malami ya yi bayani in ya yi awa goma in baka gamsu ba kai ma zo ka yi awa ishirin ka warware maganganun shi a ilmance amma mutum ya karanta aya karanta hadisi kai ka zo kayi ashar kaga kai in akwai gargen dabbobi can ne ya kamata a kai ka saboda abinda kai ba na ba na masu hankali bai ba na masu hankali bai zagi bai iya gamsar da wanda kake kalubalanta musamman wanda yana magana ne da yaren idi shi yasa yanzu an wayi gari a kasashen wanda da da dai su ne ake gani da mutunci sosai shugabanni malamai masu kudi to yanzu a facebook cikin waɗannan uku babu wanda ba zagi babu yarinya za gani yar tasha mai zuwa kusan tsirara tana rawa duk duniya na gani malami zai fatawa ta hito ta yi inkarin fatawar da jahilcinta kuma ta ƙura mai ashar ta yi gaba kuma wani ya mata layi ce ta yi daidai a irin waɗannan su ne maganin malam shugaba gudan shugaban ƙasa za ka mutum ya zo ko da ba ka ra'ayin jami'iyyar shi in kai ɗan siyasa ne kusa wasu me da sai ka zage shi mutum ya kalli gudan shugaban ƙasa ya ɗura mai ashar ka zakka zo uban wani shugaban ƙasa to ballan dana su ya yi wannan su masu kudi daman me yake nema gare su daman kudin su yake nema da yawan su kun ba su bayarwa kaga su ai zagin sai kama kamar zikiri eh zagin sai san kamar zikiri kuma ko masu kudin nan ba lalle bane wa wake cewa da bai bada a kai baka samu ba bai baka ba amma mai yiwa ko wanda yake nan gaba dan alherin wani bai iso gare shi kenan bai alheri to wannan zai nuna muku cewa wallahi tarbiyyar al'ummu mu tana ban tausayi tarbiyyar al'ummar nan tana ban tausayi don waɗannan ɗabi'u da nake cewa ba su bayyana ba ni na gamsu na san akwai su sai bayyana waɗannan kafofin sadarwa a da hankalinka bai tasawuri a ce malami mutum ya shiga facebook a duk duniya ana ganin shi ya ɗura mai a shirya gaba hankalinka bai karɓan wannan ada ta ma yanzu ha dole ka gamsu wannan ba ba tarbiyya ba ce da haka manganu yana manganu na ilimi ne ake da shi yasa ga ilalacewa ta kai da sai kashi mutum an masu raddi wani lokaci kashi mutum yana raddi yana zagi kana raddi ka ce mutum wawa dolo gaula fanko sakari dan daba dan tasha to yanzu wannan shi ismul lail azam ne gobe wannan ba kiran shi raddi wannan cin mutunci ne duk wanda ka gaya ma waɗannan kalmomin da na gai to in ba Allah ya so shi da rahama ba gaskiyar da zaka karanta mai ya karba kuma wai kana so ne a gane gaskiya a haka din to shi din ma in kana ganin ya riga ya bata ya lalace ba ta shi kike to mabiyan mabiyan shi sun yi ganin munin waɗannan kalmomin sama da shi yadda zai gansu dan wallahi shi yana da wani nau'i na ilimi wanda zai ta kai an zagi annaba ma balle mu to mabiyan su wani kallon wani annabi annabi ma wadansu wadansu suke sunna sun dauke shi kamar wani masumi sai malai ce wa qad khurrijat kutubun kathira ala sahihayn malamai sun yi takhrijin litattafai da yawa akan Bukhari da Muslim me takhriji ana takhriji a wajen malamai yana da maloli kusan guda biyar zuwa shida amma nan yana so yi magana ne kan wata mas'alar da malamai ke ce ma al-mustakhrajat me al-mustakhrajat al-mustakhrajat shi wani malami ya rubuta littafin shi kai ma sai ka zo ka rawaito hadisan littattafan da hadisan littattafan da ya rubuta ko hadisan littafin da ya tara sai ka rawaito su amma ba ka biyowa ta hanyar shi misali bukhari ba ya sahihul bukhari ba to sai ka zo ka ce kana so ka rawaito waɗannan hadisan dai da bukhari ya rawaito kai ma za ka rawaito su amma ba daga bukhari ba kai ma sai ka rawaito su da isnadinka da kai da bukhari sai ku haɗu a malamin bukhari ko malamin malamin bukhari misali bukhari ya rawaito daga abdullahi bin yusuf at-tinisi daga malik to kai ma sai ka rawaito wannan hadisin har ka zo ga abdullahi bin yusuf at-tinisi kaga ai baka biyo ta bukhari ba baka sa shi cikin isnadin ka sai ka hadu da shi a malamin shi ko kuwa in baka samu ka hade da shi a malamin sai ka hadu da shi a malamin malamin shi to wannan shi ake cewa al-mustakhraj to akwai wanda suka dauki bukhari suka yi mai haka akwai wanda suka dauki muslim suka yi mishi haka sai ya ce waɗannan littattafan وقد خرجت كتب كثيرة حقيقة أن فتد لتتفهم مع ستار يوى أكي تخريجي على الصحيحين أكم بخاري ومسلم قد يوجد فيها زيادات مفيدة إذن كجي كدوكو أن لتهنى المستخرجات za ka samu waɗansu ƙare-ƙare a cikin riwayoyinsu wanda suke masu fa'ida wanda babu su a Bukhari babu su a Muslim. Wa asanidu jayyida kuma za ka samu isnadai masu kyau a ciki. Wato abin da yake so ya ce shi, za ka iya ganin mutum ya rawaito hadisin da Bukhari ya rawaito. Bari ba ku misali, a babi ne da misali kawai. Yanzu a Bukhari da Muslim sun rawaito hadisan da annabi ya nuna cewa alayhi salatu wassalam idan mutum maziyi ya hito mai zai wanke azzakarin shi gaba an fahimta amma a cikin duk riwayoyin bukhari da muslim ba inda aka yi zancen 'ya'yan rero ko mu ce marina ba inda aka yi wannan magana kawai dai an ce irisir zaka ka wanke zakarinka to waɗansu suka zo suka rawaito waɗannan dai hadisan da bukhari suka rawaito suka yi istikharajinsu amma a tasu riwayar sai aka samu wannan ƙari to shi ya sama da ce ana iya samu a cikin riwayatar da suke mufida masu fa'ida waɗannan ƙare-ƙaren da ake samu cikin ruwayoyin waɗannan da suka yi istikharaji ɗin tana iya yiwa ƙare-ƙaren su inganta tana iya yiwa ƙare-ƙaren ba su inganta wani lokaci akan samu ƙari ziyara take ingantacciya wani lokaci ana samun ziyara da ba ingantatta ba ce don wani lokaci malaminka ya danganta da wani yanayi yake ciki da ya baka hadisi yanzu za ka iya zuwa a yau ka rawaito hadisi daga malami wanda yake da shahi biyu haka ya karanto shi tun daga warko har ƙarshe sai ka dahiyarka gobe sai shi dai wannan malamin ya zo ya zauna yana karantarwa sai ya kawo wannan hadisin amma sai zama ko da aka kawo ya gashi sai ga rabin hadisi ya shiga sha'adin shi yanzu kai da kata hishiya in za ka rawaito shi za ka rawaito shi gaba ɗayan shi saboda shahi biyu ya baka shi wanda ya rawaice shi a yau da yake mala yana jin kasala ya kawo shi rabi to kai kuma in ka tashi bi za ka rabi to in wani ya zo ya yi riwaya ya biyo ta kanka sai a ga ya kashi shahi biyu in wani ya yi riwaya ya biyo ta kan wancan wanda ya ji shi da rabin shahi shi kuma sai a ga ya kashi rabin shahi to kaga in mutum bai san wannan sai ce to ya kai hadisin guda nan yana da yawa nan baya da ya danganci yanayin da malamin ya baka hadisin da haka ake samun ziyada kare-kare wanda suke masu fa'ida wa sanidu jayyida da isnadai wanda suke masu kyau sai ya ce ka sahihi abi awana kama al-mustakhraj na abu awana an fahimta wa abubakar al-isma'ili da kuma al-mustakhraj na abubakar al-isma'ili wal birqani da kuma al-birqani wa abi nu'aymin al-asbahani wa gairuhum da waɗanda ba su ba waɗanda duk sun yi mustakharajat to shi ma masu al-mustakharajat din wani lokaci zaka samu isnadin mutumin din bai inganta wani lokaci kuma zaka samu isnadin shi ya inganta wani lokaci ka samu ziyada wani lokaci zaka samu ziyada din tana da fa'ida wata ziyadan mai rauni ce akwai dai fawaid wanda malamai ke ka ko da tadribul rawi mutun ya koma zaka ga suyuti ya kididdiga fa'idodin da ake samu cikin al-mustakharajat sai ce wa kutubun ukhra wa kutubun ukhar ukhar iltuzima ko iltazama ashabuha sihhata to banda almustakhrajatu dinna kenan kun ga idan mutun yayin istikhraji ya ka hadisi ko karin da bai ya inganta sai zaman to doriya ne akan bukhari da muslim ai kenan sun baro wani abu wanda ya inganta kun bai ciki an fahimta sannan kuma in ka cire mustakhraja sai ya ce wa kutubun ukhar haka yake a wajen ku ko ukhra ne a wajen ku wa kutubun ukhar ukhar da waɗansu littafai na daban wanda su ba ma mustakhrajat ba tunda su mustakhrajat ai hadisan da bukhari in in bukhari ne kai ma istikhrajin hadisan bukhari dai ne kake so ka rawaito to amma kaga wanda ba mustakhrajat ba kamar wannan da zai kawowa su littafai ne na daban wanda su ma masu su sun rubuta suna so su kai hadisan da suka inganta zalla kamar yadda Bukhari ma ya tattara ma kan hadisan da su inganta wanda suka inganta zalla shi yasa yace wa kutubun ukhar da wadansu littafai na daban wanda su wadannan littattafan iltazama ashabuha sihataha wanda suka wallafa su sun lazinta ma kansu cewa ba abin da za su kawo sai abin da ya inganta sai yace kabni khuzaimata kamar malam ibn khuzaimah to kaga ta bangaren inganci da kace sahihul bukhari kace sahihu muslimin to ibn khuzaimah ke biyo mai baya ta bangaren inganci shi yasa suyuti yake cewa kabni huzaimata yace wa yatlu musliman wa aulihi al-bustiya thumma al-hakima wa kan bihi tasawulun hatta warad fihi manakirun wa mawdu'un yurad yace kabni huzaima daga cikin malamai akwai malaman da suka suka rubuta hadisai zalla wanda suka inganta zalla sai yace bayan bukhari da muslim kabni huzaima kamar malam ibnu huzaima sahih ibnu huzaima wanda eh har yanzu ana samun sahih ibn Khuzaima akwai mujalladi biyu da aka samu aka wannan yayin takhrijin su al-a'zami takhrijin mujalladi biyu to hadisan dan asli ibn Khuzaima ya gayi a muqaddimar littafin shi cewa duk abinda zai kawo kawai ya inganta kenan ka bude sahih ibn Khuzaima duk abinda ka gani ciki a wurin ibn Khuzaima ya inganta yace sai dai abinda shi da kanshi yayi bayanin rashin ingancin shi don lokaci zai iya kawo wani hadisi ya ce wannan hadisin bai inganta ba kenan ya kama ka shi ne don ya bayanin rishin ingancin shi amma in ba haka ba asali duk abin da ya kawo to shi a wajen shi kawai ya inganta an fahimta amma da malamai suka sake bibiyar littafin shi sai ya zama to akwai hadisin da malamai suka samu abai cewa wannan kaci ya inganta amma bai inganta ba saboda me asali dan adam ne kamar da kuka ilimin hadisi yana ijtihadi na shiga ciki za ka iya zuwa kai binciken ka iyakaci na ƙarshe ka ce hadisin na ya inganta wani ce ina bai inganta ba yanzu barin baku misali na daga cikin hadisan da malam muhammad nasiruddin albani rahimahullah yake kawo hujja da su cewa huskar mace da tahin hannayenta ba al'aura bai me dalili yace ga hadisin asma binta abubakar wadanda da shigo gidan annabi da kaya wanda suke shara-shara ba masu kabiri ba nabi ce wata ke baki san ba in mace ta balaga ba abin da ya halatta a gari gari ta sai nan da waɗannan zayen hannayen an fahimta to yanzu wannan hadisi zo yi amma shekul albani a bahasin da ya yi sai ya tattaro riwayoyi daban-daban sai ce wannan hadisin ya inganta ya haɗa riwayoyin alhali riwayoyin da ya karfafa da waɗancan riwayoyin da su su kuskure tunda asali wannan riwayar da za ka ce za ta taimaka ma wannan da wannan da ta taso da wannan da ta taso duk tana ƙara ne kan mutum guda duk suna ƙara da kata da ibur bi'amata sirri da haka mafi inganci a riwayar shi ne riwayar ta zo mursala mursal kuma da ibu amma sauran riwayar su ittirabin ma hadisi suke nuna kuma a cikin hadisi akwai mutane da suke da'ifai irin su sa'id ibn bashir sa'id ibn bashir riwayar shi daga qatada da ibi ce sannan akwai ana'ana ta mudallisu shi ka tada da kanshi mudallis akwai ana'ana shi akwai ana'ana ta alwalid ibn muslim akwai riwayar khalid daga aisha wannan shi ba bashir daga in ka bibi hadisin sai ka cewa karshen shi mai hadisi ne dhaif amma shakal albani iya kacin mai karshen hadisin ya inganta hadisin ya inganta kamar yanzu hadisin nan da muke karanta a harkon kitabut tauhid kaga shakal albani ya rola shi kuma na wasiya ta abdullahi bin mas'ud wanda yake cewa man arada an yanzura ila wasiyati muhammadin allati khatamuhu alaiha a nan kuma me yayi faru mariwaita biyu da suka gaye ma suka gabe ma albani abdullahi bin daud abdullahi bin daud guda biyu guda da'ifi ne guda thiqa sai albani ya dauka cewa wannan isnadin mai da'ifin ne ya rawaito shi alhali kun ba da'ifin bane sahihin da haka gini kan wannan sai ce hadisin da'ifi daga baya albai suka ce a'a albari ya yi tsammanin mutumin da ya rawaito wannan ɗin mai raunin ne amma abinda sahihi mai abin nan to shi za ga malami ya kai hadisi ga malamai sun saba da shon lokaci sai yace wa ibn hibban al-busti da malam ibn hibban al-busti shine ke biyo ma ibn khuzaima ta bangaren inganci bukhari muslim ha ta bangaren inganci ibn khuzaima sannan me wa aulihi al-bustiyya sannan sai ka biyo bayan ibn Khuzaimah da al-Busti waye al-Busti shine ibn Hibban ibn Hibban to shi kuma ibn Hibban malamai sukan ce yana da sakaci kamar irin maganar da muke kare Imam al-Hakim amma Suyuti yace a'a abinda hakikanin magana ibn Hibban ba wai sakaci ne gare ba sharuɗan shine ba su da tsanani ma sa'a al-Busti fi kitabi bal shartuhu khaffa kar wafa bihi yace ba wai sakaci ne ba sharuɗan shi ne ba su da tsanani kuma ya cika sharadin da ya doka maka shi kaga babu zancin ce yana ce yayi eh shi za ka ga galibi mutane na kira shi da sahih ibn hibban amma sunan da sunan shi da at-taqasim wal anwa at-taqasim wal anwa wannan don dukkan su ana samun su ka shiga kasuwa kawai bala wahuma khairun min al-mustadrak bi kathir waɗannan littafan guda biyu sahibul huzaima sahibul hibban sun yi alkhairi da inganci minar mustadraki sun yi mustadraki na imamul hakim bi kasirin da abin da yake mai yawa ba dan kaɗan ba wa an zafu asani da wa mutunan sannan isnadansu sun yi tsabta sama da isnadan al'imamul hakim sannan matanna mutunan na hadisan da suke kawa sun yi tsabta da inganci sama da mutunana ainihin al'imam alhakim da yake kawo. kenan kaga wannan zai tabbatar da cewa cikin waɗannan littafan guda biyu sahibin huzaima sahibin hibba za ka samu hadisan da sun inganta wanda babu su a bukhari babu su a musu idan zanzan cewa ɗan kaɗan ne ba su kawo ba wannan magana fi hannu ba waccan magana ce ake magana kanta har yanzu ba ta abu abdullah muhammad ibn yaqub ibn al-akhram muhammad ibn yaqub muhammad ibn yaqub ibn al-akhram sai ya ce wa kadhalika yujadu fi musnad al-imam ahmad min al-asanidi wal mutuni shay'un kathirun mimma yuwazi kathiran min ahadith muslim bal wal bukhari wa laysat indahuma wala inda adihima bal ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه musnadul imami ahmad yana daga cikin manya-manyan littattafan sunna sai mala ya ce wa kadhalika kamar yadda a cikin sahibul huzaima sahibul hibbar ana samun hadisan da sun inganta wanda babu su a bukhari da muslim ha yace to haka ne kuma yujadu fi musnadul imami ahmad ana samu a cikin musnadul imami ahmad min al asanid zaka samu isnadai wal mutun da matunna na hadisai shay'un kathirun za ka samu abu mai yawa tun da idan ba manta ba a karatun musula da muka yi na ibn usaimi a yi an yi magana kan musulun imam ahmad da adadin hadisan shi da abin da ke cikin da ya inganta tsayin ya ce za ka samu isnadai masu tsabta masu inganci da mutur masu tsabta da inganci mai yawa min mayu wazi wanda waɗannan isnadan da waɗannan mutunu ɗin sukan yi daidai da kasiran min a hadisi musulun ƙarhinsu zai kai daidai da abin da ke cikin hadisan muslim bal wal bukhari ya aidan kai bari ma zancan muslim hatta bukhari a cikin musnadul imam ahmad zaka samu hadisin da bukhari bai rawaito shi ba amma karhin shi daidai yake da hadisan bukhari yace kai walaysa indahuma wala inda ahadihima zaka yi samu hadisan da ba ma wai daidai suke da wai daidai da hadisin muslim ba ko daidai da hadisin bukari a laisat inda kuma babu su ma bukari da muslim din gaba daya wala inda a hadihi ma ko kuma babu su a wajen daya daga cikinsu za ka samu wanda ba su ma kashi ba ne gaba daya su duka biyu ko kuma za ka samu babu ma shi a wajen daya daga cikinsu wala inda a hadihi ma ko kuma babu ma shi a wajen daya daga cikinsu babu shi a wajen daya daga cikinsu bal malik ke bar ma wannan magana walam yukharrijuhu ahadun min ashabil kutub al arba'a kai zaka samu hadisin da daidai yake da hadisan bukhari da muslim wanda ya inganta tsartacce ne babu shi a bukhari da muslim kuma ɗaya daga cikin su bai rawaito shi ba idan muka ce babu shi a bukhari da muslim ba to su ittifaki akai ba in ba su ittifaki akai ba tana iya wa ai muslim kadai ya rawaito ko bukhari kadai ya rawaito to ka samu ma ko ɗaya daga cikin su bai rawaito ba yace kai ba ma wannan ba in ma ka gangaro za ka yi samun hadisi wanda ya inganta ya cika sharaɗin bukari da muslim babu shi ko a cikin alkutubul arba ya ce alkutubul arba ɗin na wahiyya su ne abu dawuda wa tirmidhi wan nasa'i wa ibn majah ka zo karanta sunan abu dawud sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan ibn majah da sunan nasa'i waɗannan guda hudu su ne malamai ke cewa as-sunanul arba'a su ake kira al-kutubul arba'a amma za ka samu hadisin da yana cikin musnadul imam ahmad babu shi a bukhari ba shi a muslim kun baya cikin waɗannan littafin guda hudu shi yasa kun ga wannan zai ƙara tabbatar maka da cewa me dan ka saye bukhari da muslim kawai ka aje gidan karka aje karka yi tsammani wai ka gama sayan sunna kenan a ka dai samu wani kaso wanda la ba biyu kuma mai yawa ne a cikin bukhari da muslim haka dan ka saye kutubu sitta har yanzu da saura har yanzu da saura kai hasili ma wa ilimi dai na musulunci babu ilimin da ke da littafi mai yawa kamar ilimin hadisi shi yasa imam malik ya ce man talabal hadisa aflasa duk wanda yana ilimin hadisi sai ka tsiya ce maka yanne muku mutanen matalauci suke gudu ko to imam malik sayar ta kai inda ruhin ɗakin nashi ya bambare ya sayar da shi saboda karatun hadisi amma kai kuma yanzu ba ka iya sai da wayarka don ka sai littafi ce to ya zan yi ba zan yi wasu faɗin ne ba yi wasu faɗin ma wani maganin shi ba sharri ba ne wani wallahi whatsapp ma haramun ne gare shi wani ya facebook din ma haramun ne gare shi saboda in ma ya je haramun ne zai shi ne kallon ababen da ba su dace ba shi ne tsegumi shi ne gulma shi ne kallon ababen to ga wannan shi ne mahalatta ba ce an fahimta wani lokacin ma sai ka da kai mace biyu wallahi karka kwaso da tawon gaba da duk wata bazaura da ke sauraron mu dan Allah ta haƙuri yanzu ba fannin zaura ake magana ba an fahimci wannan wallahi wani lokaci da ka ƙara aure ƙara ka sai ta bari zancen mota na buga misali da mace ne saboda mai a duniya mata wa khairu mata'iha almaratu salihah ko to wani lokacin almaratu salihah ma ƙarar tauhid da ita ba za ka fahimci wannan karatun bota kila amma ina gaya maka abin da shine kwalin da gaske wani lokacin wata almaratu salihah ma za ka aure ta ne don littafin gidansu wani babban malami ya haɗe ya mutu ta canya gano littafin sai ka ce tun kawar mar'atu da kutubiya barka je ka auruta ka ci albarkar littafin haka isa haka ibn rahuye wani mutum ne yake da littafai masu yawa na alimamu shafi'i kawai sai ya kwanta dama ana nan sai ga isa haka ibn rahuye ya abin da ya ce aji ya kawai abin da kai amma malam irin wannan mace mai za ka ce kai ce wani kutubiya mace ana auren ta ko don littafinta to kaga wannan a duniyar da aka san kimar littafi a duniyar da aka san kimar ilimi wacce za ta ce sadaki ta ce kamin sahihul bukhari to a yanzu a waɗannan kasashen namu kai muka yana sai BBC ta kasu yara kiransu kuma duk dangin su sun tsire mata albarka haƙuwar da ta aihe ta ce ko ku shi ke da an hudu hudu bukharin me bukharin zai ciyu ne ko za a yi gado da shi a kwanta ne saboda su kayan katako da kara ya sha musu kai amma matan da suka gabata a da musamman wanda sun damu da harkar karatu ba waɗannan kayan kwalabe da sauransu da kuɗinka in ya haɗe ya zube ya karye ta kai makafinta a yi shekara guda ana rigima ba su da wannan lokaci inda ya samu inda za a laɓa a kwanta a tashi to shi kenan in ta ba ta duniyar ake yi ba to mu kwana a nan a darasi mai zuwa insha Allah sai mu tashi kan magana kan mu'jamut tabarani da al-awsat الكبير ده الأوسط ده مسند أبي يعلى ده البزاون يوم